لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه حق المراقبة اتقوا الله فإن التقوى الله أفضل زاد ثم اعلموا عباد الله أن الكوارث والنكبات سنة من سنن الله تبارك وتعالى يبتلي بها عباده من وقت لآخر تمحيصا للقلوب ودعوة للمراجعة ولا يخفى على شريف علمكم ما اجتاه مناطق مختلفة من ولايتنا هذه من نكبات الفيضانات والله تبارك وتعالى أوجب على عباده أن يكونوا متعاونين يعين بعضهم بعضا إن إعانة الملهوف والمنكوب بمثل هذه الكوارث من الأمور التي حث عليها ديننا الحنيف أمرنا الله تبارك وتعالى بفعل الخير بصفة مطلقة يقول الله تبارك وتعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ومن ضمن هذا الخير المطلوب من العبد أن يعين أخاه الذي وقع في مثل هذه النكبات والكوارث أناس مشردون أخرجتهم هذه الفيضانات من بيوتهم بيوت ضعيفة ثم جاءت هذه الفيضانات واجتاحتها فدمرتها فلا مأوى لهم فإنهم معرضون لكل خطر يحصل لبني آدم خصوصا في وقت الشتاء القادم فعلينا جميعا أن نتعاون في إعانة هؤلاء وإخراجهم من هذه النكبات قدر استطاعتنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لفعل هذا الخير ولإعانة إخواننا ولا ننسى قول رسولنا صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب, من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب من كرب يوم القيامة ومن يسر الله على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ألا فليقم كل واحد منا بما يستطيعه من بذل المعروف وإعانة هؤلاء المنكوبين الذين اجتاحت الفيضانات بيوتهم أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين bayan gabatar da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ina jan hankalina da hankulanku cewa mu ɗunguma mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka ta hanyar kiyaye dokokinsa da aikata abin da ya umarce mu da nisantar abin da ya hana mu bayan haka ya uwa musulmi mu sani cewa bala'i da musifa da Allah yakan aiko ta hanyar ambaliyar ruwan sama da iska gobara tsutsotsi da tsuntsaye da makamancin wannan da za su cinye amfanin gona ruwa ya ruguza gidaje duk wannan sunna ce daga sunnonin Allah da yakan jarrabi bayinsa da su daga lokaci zuwa lokaci kuma lallai abin da yake wajibi akan musulmi shine su miƙe wajen taimakon ‘yan uwansu waɗanda Allah ya jarrabe su da irin waɗannan musifu na san kuna sane da abin da ya samu wannan jiha tamu mai albarka ɓangarorinta da yawa a ƙarshe-ƙarshen watannin daminan nan da ta gabata ruwa ya yi ta'adi mai yawa ba a iya wannan jiha tamu ba a wannan ƙasa bal ba wannan ƙasar ba ɓangarori da yawa na duniya sakamakon abin da Allah maɗaukaki ya nufi ya jarrabi halittarsa da shi komai daga Allah yake na'am ana samun sababi sakamakon rashin ɗaukar matakai sakamakon gine-gine akan hanyar ruwa duk ana samu a matsayin sababi amma in Allah ya kawo abu har wanda ya ɗauki matakin mai kyau Allah kan jarrabe shi to mun sani waɗannan abubuwa in Allah ya jarrabi mutane da shi ko da su ba ƙyale mutane ake yi su sha wahalar su ba tare da an taimaka musu ba wannan yasa muke kira ga al'umma su ɗunguma su nemi lada a wurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala wajen taimakon ‘yan uwansu da Allah ya jarrabe su da wannan musifa. ya ɗan uwa musulmi in kana so ka ji girman wannan abu ka ɗauki kanka ka ɗora a wannan matsayi ka ƙaddara kai ne gidanka ya rushe ka ƙaddara kai ne shagonka ya rushe ka ƙaddara kai ne gonarka ruwa ya cinye ta ka ƙaddara kai ne da matanka da 'ya'yanka kuna nan yanzu a makarantar firamare ko a makarantar sakandare wasu a gidan mai a rumfuna a waje ga sanyin nan yana zuwa a cikin gidanka kana tsoron bana ga sanyi nan baka da bargo mai kyau to ina ga wanda yake waje a kwance sakamakon wannan musifa da ta same shi lalle in wannan irin musifa ta faru ba zuba ido za mu yi ba mu ce ai in gwamnati ba ta yi ba to shikenan haka za a kyale yan uwanmu yan adam mu ma mu tashi mai namu ina ‘yan kasuwa da mai niyya duk ƙanƙantar abin da Allah ya hore maka ka ɗauko shi kai amfani da shi wajen taimakawa waɗannan bayin Allah ku duba ku gani yanzu ka je nan karnaya ka je kyawa ka je haɗeja ka je ariyar dabi da ringim wurare da yawa waɗanda mutane ne suke waje wasu an kai su makarantu wasu a rumfunar kasuwa wasu a gidajen mai ka kaddara kai ne da kai da matanka da 'ya'yanka wani matansa uku 'ya'yansa goma sha ba a zancen sutura ba a zancen mazagayi da makewayi na'am an yi ƙoƙari an yi musu wasu abubuwa gwargwadon hali to amma suna buƙatar ƙari babban abin da suke buƙata shine yanzu su bar waɗannan wuraren su koma gidajensu ko ba gidajen da za su gina ba a dai musu wani tsari da za su fita daga wannan bala'i sanyin nan da zai zo a wannan kwanakin wanda ya fara zuwa kada ya same su a wannan yanayi an samu wasu ma har sun haihu a wannan wurin mun saba irin wannan abu waɗanda tashin hankali ma na yaƙe-yaƙe koro su an samu irin wannan abun ka tambayi mutanen borno da yobe inda wasu har yanzu ba su koma wurin da suke ba na asali al'ummarmu in gwamnati ba ta yi ba ba kuma muna cewa kada gwamnatin ta yi ba ne alal aƙalla mu kuma a babin addini da karantarwa da tausayi ta musulunci mu duba mu mu kuma mai wani abu wani ƙila sirkinka ne wani ɗanka ne wani wanka ne wani kakanka ne abin ya same shi amma duka sai mai shuru kamar ba a yi komai ba kowa in ka ji hankalinsa ya tashi to a gidansa ne abu ya faru wannan ya saba matsari na karantarwar addinin musulunci mu tashi mu yi wani abu akan waɗannan bayin Allah ko ba komai yana cikin aikin alheri Allah maɗaukaki ya umarce mu waf'alul khaira la'allakum tuflihun ko aikata alheri ko kwa samu rabauta in dai kana son ka rabauta a duniya da lahira to ka aikata alheri mafi girman alherin ku da zaka aikata a yanzu shine taimakawa waɗannan bayin Allah da abin da Allah ya hore kayan abinci kayan sawa kayan gini inda za a taimakawa a mai da su a gina musu wuraren da suka rasa masu suminti su kawo masu bulo su kawo mai dutse ya kawo lokacin ruwan sabantin da ruwa yanzu ya tsaya bulan ƙasa da sauransu duk za su taimaka zana da duk abin da za a iya yi a mai da mutum halin sutura da shi da iyalinsa su ɓuya alal aƙalla abin da kowa ke buƙatar ya yi in ya suturce to ya koma cikin halin sutura su bar wannan hali na terere da suke ciki wannan wajibinmu ne mu tashi mai wani abu na'am wajibi mu haɗa kai an yi wasu abubuwa akwai wasu wuraren da an kai musu taimakon an ware musu wurare su kuma mutanen wurin suka yi ƙememe wai su ba za su bar inda suke ba ya jama'a in an shiga bala'i haɗa kai ake yi a yi haƙuri da juna wajibinmu mu da ba mu samu wannan jarabawa ba mu taimaka musu wajibinsu su kuma su yi haƙuri su ba da haɗin kai duka abin na wucin gadi ne na ɗan wani lokaci muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yassare musu al'amura su dawo cikin gidajensu kuma Allah ya sa waɗannan bala'o'i ko wannan bala'i na sanyi da tsanani ba zai kuma hau kansu bayan ruwan sama kuma ya dake su ba ya Allah ka taimake su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana duk mutumin da ya tausasawa ya ɗaukewa ɗan uwansa musulmi wata damuwa ta duniya to shi kuma Allah zai ɗauke masa damuwar duniya da lahira a duniyar a saka masa a lahira kuma a saka masa aljaza'u min jinsil amal ahsanta li khalqillah wallahu tabaraka wa ta'ala yuhsinu ilaik fid dunya wal akhirah ka kyautata wa halittar Allah to Allah shi ma zai kyautata maka a duniya da lahira wanda ya sauƙaƙawa wanda ke cikin kunci a duniya to shi ma Allah zai sauƙaƙa masa a duniya da lahira ya kai bawan Allah da kake son sauƙi a duniya kake son sauƙi a lahira to ka sauƙaƙa wa ɗan uwanka wanda ke cikin kunci kar ka rena abin da zaka bashi komai kankantar sa dauki ka je ka bashi jiya ina wannan fadakarwar a wani wuri nake cewa a cikin mu ma yanzu mutum nawa ne suka taka da kafarsu suka je ko ziyara su je su ga waɗannan mutane su ce sannunku Allah ya kiyaye Allah ya tsare ko baka ba su komai ba sa ji daɗin al'umma tana son su kalau suke tare da mu a cikin gidajensu ruwa ne ya zo ya cinye musu gidaje ba inda za su suka koma gidan mai suka koma makaranta yaushe za su bar wannan wuri gwamnati ta yi nata al'umma ta yi nata mu kalli abin ta ɓangaren cewa ‘yan uwanmu ne, mu ɗauka mu ne, mu tashi mu haɗa abin da za mu haɗa, mu taimaka domin a fidda waɗannan bayan Allah daga wannan hali, kada sanyi ya dake su bayan ruwa ya dake su. Manzon Allah salama a cikin wancan hadisi dai har yanzu ya ce, duk mutumin da ya suturce musulmi a duniya to Allah zai suturta shi shi ma a duniya da lahira ka duba ka gani duk waɗannan matakai guda uku da ɗauke damuwa ta duniya da kuma sauƙaƙa wa mai kunci a duniya da kuma suturtawa mutum a duniya dukkaninsu sakamakonsu manzan Allah sama salama ya ce shi ne a ɗauke maka kunci duniya da lahira a sauƙaƙa maka duniya da lahira a suturta maka duniya da lahira don Allah waye baya son wannan waye baya shiga kunci in su sun shiga wannan kai kuma kila ka shiga wani kuncin daban a rayuwa a fannonin rayuwa tsadar kayan abinci da muke ciki ita ma bala'i ne ko ba kunci bane kunci ne da Allah jarabe mu da shi muna son mu fita to fitar daga cikin sababinta mai yiwuwa shine mu yi kokari wajen fitar da waɗannan bayan Allah da makamantansu daga irin halin da suke ciki kar mu zama cikin waɗanda Allah ya zarge su kalla balla tukrimuna al-yatim a'a ba kwa girmama raya la tukrimuna al-yatim ba kwa girmama maraya wala tahadduna ala ta'ami al-miskin wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kar mu zama cikin waɗannan mutane suna da shi amma ba za su bayar ba wani an ce ya taimaka sai ce to ai wajibin gwamnati ne kawai ta taimaka musu na'am yana daga cikin wajibin gwamnati ta taimaka ta yi abin da za ta yi na taimaka waɗannan bayan Allah amma kai ɗin da kake son aljanna me zai hana kai ma ka taimaka in kana da abin da za ka taimaka rigar jikinka wadda ta tsufa ma ka ɗauka ka kai wani yana bukata hularka ka taimaka takalminka duk ana buƙatar su balantana kayan abinci wani ya noma da geran da dawar da komai duk ruwa ya zo ya lullube su ba abin da za a iya samu yanzu kuma dama shi ne abin da yakan samu ya ɗan ajiye a rumbu in wani lokaci ya zo ya sayar a yi buƙata buƙatar gida buƙatar aure na 'ya'ya da makamantansu to yanzu babu ba abincin ba shinkafar ba dawar ba geran ba masarar ba komai gida kuma ya rushe don haka wajibi mu tattara mu taimaki waɗannan bayin Allah wata rana sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya fito a cikin garin Madina sai wata mata da ‘ya'yanta mata ce mai ƙananan shekaru sai ta tare shi يا أمير المؤمنين تشي يا أمير المؤمنين ني يا ce ga wani bawan Allah daga cikin sahabbai ana ce masa Khufaf ibn Ima al-Ghifari tace shine babana kuma ga mu yau ba mu da cin yau ba mu da na gobe ga waɗannan 'ya'ya ko abincin aka samu ba za su iya dafawa ba ba su da gurin noma ba su da komai sai na umar ya ce ke ce yar gidan wane kuma shi ya san shi shi ne ya je ya shiga gida ya ɗauko lodin raƙumi na kayan abinci da tufafi ya miƙa mata da akalan raƙumin ya miƙa mata ya ce ja raƙumin ku tafi har wani yake kusa da sayyidina umar yake cewa ya amirul muminin wannan ayye musu yawa yace meye abin yawa anan sakilat ka ummuk yace na tuna wannan bawan Allah shi babanta a lokacin da ake jihadi a wani lokaci ya tsare wani gari na kafirai kwanaki kwana da kwanaki ba ci ba sha ya tsare wata kafa kar a zo wa musulmi yana baiwa musulunci kariya da shi da ɗan uwan wannan ɗin wato yayanta sayyidina Umar ya ambata al-Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan kissa yace tafi da wannan raƙumi insha Allah kayan nan ba za su kare ba wani alherin zai zo muku haka ake so ya al'umma in mutane sun shiga bala'i kada mu basu da bala'i wata rana bala'in nan a kanmu zai auku don haka mu taimaka mu fito mu taimaka waɗannan bayan Allah da abin da Allah maɗaukaki ya hore na sani wani zai ce to ai malam masu neman taimakon suna da yawa eh gaskiya ne akwai masu neman taimako a unguwarku akwai masu neman taimako a gidanku wala Allah kai ma kana ciki to abinda yake kana da shi da su waɗancan ba su da shi ka yi ƙoƙari ka taimaka musu ina 'yan kasuwa masu shaguna masu sai da kayan abinci a taimaka waɗannan bayan Allah buhu ɗaya buhu biyu a cikin ribarka za ka bayar Allah zai ninka maka waɗannan abubuwa na alheri ka yi mamakin irin alherin da zai same ka a cikin kasuwancinka sakamakon taimaka waɗannan bayan Allah wanda kuma Allah bai hore masa abin da zai yi ba ya ɗaga hannunsa ya roƙi Ubangiji Allah ya sare musu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله منا روقنك ودنن باين الله الله كتوسى يا مسو الله كفد سو daga halin da suke ciki a ko ina a wannan jiha tamu da kuma sauran wurare dai da suka samu suka shiga wata damuwa da garuruwan da gadoji suka karye hanyoyi suka lalace da wuraren da har yanzu ba su koma gidajensu ba da inda kasuwanni da gonaki suka lalace duk wanda dai wani abu ya same shi sakamakon wannan ambaliyar ruwa a wannan jiha tamu da wannan ƙasa tamu da duniya baki ɗaya ya Allah muna roƙonka Allah ka mayar musu da mafi alherin abin da suka rasa mu kuma Allah ka kimsa mana tunanin mu yi abin da za mu yi komai ƙanƙantarsa wajen taimakon waɗannan bayin Allah, ya Allah, ka sanya mu cikin waɗanda za ka taimake su, ka fidda su daga damuwa, ka fidda waɗancan bayin Allah su ma daga damuwa, dukkan ƙunci da ya hau kan wani musulmi, ya Allah muna roƙonka Allah ka yaye wa dukkan musulmi duk ƙuncin da ya dame shi, ya Allah ka taimaka wa marayunmu, Allah ka tausaya musu, samari marasa aikin yi Allah ka taimake su da aikin yi duk wanda ya bata ya karkace Allah ka dawo da shi kan hanya Allah ka kimsa tausayi a zukatan shugabanninmu Allah ka ƙara karkato da zukatansu wajen aikata abin da zai taimaka wa al'umma ya Allah ka saka musu da alheri cikin abin da suka yi kuma na alheri Allah ka ƙara ɗora su akan aikata alheri Allah ka ɗora mu baki ɗaya akan alheri wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamukumullah